الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau daren lahadi hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ɗora darasin usulul fiqhi nazmul waraqat da sharafuddin al'amuriti rahimahullahu ta'ala nan darasi shine na takwas kenan mun tsaya a ƙarshen baiti na 168 da bakwai yau za mu tashi 167 da takwas hawaye dai muna nan cikin alkiyasu ko domin ji tarifin kiyasi da kashe-kashensa ko yau za mu shiga shurutul kiyas to saboda lokaci ba sai mun ja ba mala ya ce wa shartu fil qiyasi kaunul far'i munasiban li aslihi fil jam'i wa shartu sharadi fil qiyasi akan tabbatuwar qiyasi kaunul far'i kasancewa shi wannan reshe munasiban ya zamo yayi munasaba yayi muwafaka li aslihi ga tushensa wanda za a haɗa su fil jam'i wajen tarawa ka'azan shi alfar'u ya khalafa ma al'asulu to kaga nan babu magana kiyasi a dole sai in ya zan sun samu muwafaka wajen siffantuwa da illa illar da za ta haɗa su to idan an samu wannan to kaga sai kiyasi ya tabbata bi an ya kuna jami'al amraini bi an ya kuna ta yadda zai kasance bi an ya kuna jami'ul amraini ta yadda jami'ul amraini wanda zai hada reshe da asali ya kasance munasiban lil hukumi wato ya dace da ainihin hukunci ya yi muwafaka da hukunci duna maini ba tare da jayayya ba ko kuma ba tare da shakka ba ko kuma ƙarya duka lafazin almaini ana jingina masa to almuradu dai ko kuma almakasud abin da yake nufi dole ne ya zan abin da zai hada reshe da asali to ya kasance munasiban lil hukumi wato ya yi muwafaka ko kuma ya dace da wato hukuncin da ake son a baiwa shire shaidin in aka samu tabayun ko kuma aka samu attakhaluf sabawa to wannan yana kawo suka ga kiyasi sai a ce to wannan haza kiyasun nema alfariki kamar inda ya zan illar da ke cikin al'asulu ta saba ma illar da ke cikin shi alfaru wa kaunu zaka al'asuli sabitan sanaya da cikin sharaɗin ƙiyasi ya zamo asali ya tabbata in ya zan tun farko a kashe ta kai da Allah wasu kashe ta gaba ɗaya malam ga ita isa wa kaunu zalikal asali sabitan kasancewar asali tabbatacce mimma yuwafiqu wanda yana kawo muwafaka ga alkhasmaini to wacce me amfanin ta inda banza ta gaba iska hmm? ai gara a hutashe ta ko to ba laihi bata yuwafiqul khasmaini yazan yana yin muwafaka ga su ababen husuma misali a kana jayayya da mutum akan abin da ya shafi yin bismillah game da wanka mutum zai yi wankan janaba shin zai yi bismillah ko ba zai yi ba watakila kai ka ce ana yi shi ya ce ba za a yi ba ko kuma ka ce shi ya ce wajibi ne kai ka ce ba wajibi ba ne to sai ɗayan wanda ya tabbatar da sunantuwar ko kuma wajabcin yin bismillah in za a yi wanka sai ne mai kawo masa dalili to sai kiyasi akan hadisin da ya zo yana magana kan cewa la wudu liman lam yazkur ismallahi alai babu arwalla ga wanda bai ambaci basmala ga arwallarsa ba to dama hadisi ne wanda malamai sun tattauna akan tabbatuwarsa ya tabbata ko bai tabbata ba wasu sun sahaha shi wasu kuma sun raunana shi to shi watakila ya bi mazhabar malaman da suka raunana hadisi daga kawo hadisi ya ce to ai ni dama ban wannan hadisi bai tabbata ba a wurina to kaga magana ai kiyasin bismillah cewa wajibi ce ga wanka ta fuskar cewa wajibi ce ga alwala bai tabbata ba tunda dama shi bai yarda da asalin ba to sharaɗin kiyasi dole sai ya zan al'asulu ya tabbata ya zan nassin da ya zo da shi sahihi ne to shine abin da yake magana fi ra'ayayi ma ga ra'ayin su masu husuma da juna in ka kawo mai kiyasi ya tambaye ka nassin asali sai ya ce maka shi wannan nassin bai ma tabbata ba a wuri ne to kiyasin ka ya roshi tun da bai da asali ba to ana tabbatar da reshe asali bai tabbata ba kaga ba zai yi ba ko wa sharɗu kulli illatin to sharaɗin kowace illa malam ya ce an taɓarit shi ne ta yaɗu fi kulli ma'alulatiha ga duk wani abu da yake ma'alul ne ma'alulul illa ne ababen illantuwar ita illa ɗin ce abinda ake nufi a nan a sharaɗin illa wadda ta tabbata ga shi al'aslu da kuma shi alfar'u to ya zan ko ina tana shiga ba wai tana shiga wani sashi na baban da wani sashi an ta kuna mutsarida fi kulli ma'alulatiha ma'ana an ta kuna illatu maujudatan fi kulli ma'alulati ita illa din ta kasance samammiya ga duk wani abu wanda yake na abin illantawa a ina misali shine malamai suka ba da misali kan mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ciniki ranar jimawa idan an yi kiran sallah na biyu lokacin da liman ya hau hudu ba Allah ya hana ya ce wa zarul bai'a ga wannan hani ne to sai wani ya ɗauki wannan nasi ya ce to ai ita ma kyauta haramun ce idan ai kiran sallah ne eh to me bambancin ta da ciniki akadi ne da za ka je shago ka sai kaya a kulla ciniki shi ma ai kyauta wani nau'i ne na akadu to sau da haka inda mutum zai baka kyauta to sai ya yi haƙuri sai an gama sallah a juma'a sai ya kira ka je ya ce to wani ga abin da ne niya in baka to wasu haka suka yi sai suka yi kiyasin kyauta da shi wannan albayu to amma wasu suka ce a su ba su gamsu da wannan kiyasi ba ba su gamsu da wannan kiyasi ba me dalili a suka ce illar da ke cikin hana ciniki a wannan lokaci to za mu ga kamar babu ta ko dai akwai ta ba ta da ƙarfi game da kyauta da shi ciniki yana buƙatar taruwar jama'a duk wuri aka ce ana sana'a wurin nan to hankali zai tabbatar da cewa al'umma na taruwa wurin to kuma dama an hana ciniki ne saboda kada mutane su taru su shagalta da wani abu har a je a yi juma'a ba su sani ba kamar yadda ya faru a zamanin sahabbai shi a dalilin ma saukar da ayat sai mu duba irin wannan illa suka ce to in an zo wajen ita ma kyauta akwai ta suka ce ba za a same ta ba irin wannan cinkoso da irin wannan shagaltuwa ba a samun shi babin kyauta to saboda haka illar da ke cikin al'asulu ba ta zama mutsare da ba ba ta watsu ba ba ta yana so akan shi alfar'o ba to sai suka ce su a wurinsu wannan kiyasi gairu sahi za a iya baka kyauta ko da a yi kiran sallah na biyu saboda ba a tunanin karɓar kyautan nan da za ka yi kai da za a ba da shi bayar da kyautan nan da zai zuwa gare ka zai shagaltar da ku game da har a yi jima'a ba ku sani ba to haka wasu suka suka ba su amsa to shi ne ce an taɓarit ta yaɗu fi kulle ma'alula ta ha ga dukkanin ababen illantawa ta allati tarid wanda take shiga gare shi lamtan taƙit labzan ba ta walwale wani lafazi ba daga cikin alfazu wala ma'anan sannan kuma ba ta walwale wata ma'ana ba daga cikin ma'anonin ko shi alfar'u ko al'aslu in kuma aka samu illa ta walwale lafazi ko ta walwale ma'ana to fala kiyasa babu kiyasi fi zatin fi zatin tiqadi fi zatin tiqadin ga duk wata mas'ala ko ga duk wata mas'ala wadda yake an samu illa mai walwale lafazi ko mai walwale ma'ana musjala mala ya ce abin hukuntawa musjala ɗin nan ma'anarsa a yi muƙutadiyan mahakuman abin da za a hukunta da shi to wancan misali da muka bayar na koruwar ko walwalewa illa ga lafazi shine wanda mun ka ba da misalinsa a baya to shi yasa sai suka ce da kyauta da sadaka duk za a iya yin su wannan lokaci su waɗanda suka ce ba su yadda da wannan kiyasi ba bayan da su kuma suka ce kiyasi ne tabbatacce da suka ce a'a ba za a yi ba ana fahimtar wannan zakewa da kyau to sai misali na gaba misalin wanda ya kashe mutum da abu mai nauyi haka kamar dutse wani dai abu mai nauyi amma baya da kaifi e karfe ana samun mai kaifi haka wanda yana iya yanka ko abu dai wanda yana da nauyi amma kuma ba muhaddad ba ne bai da kaifi a jikinsa kamar icce haka ko kuma wani dutse wanda ba mai yanka ba to sai aka buge mutum da shi sai ya mutu hmm? shin za a yi ƙiyasinsa da wanda an haka shi da yuka ko takobi to shi ba sai balabai suka suka yi saɓani a kai eh wasu waɗanda suka ce eh za a yi mai ƙisasi kiyasan akan wanda an ka kashe da abu mai kaifi kamar takobi ko yuka aka sa yuka aka yanka shi ko aka sa takobi aka sare shi ya mutu aga za a yi kisasi don nassi ya zo kan mutumin da aka kashe da muhaddad ma'ana abin da ke da kaifi to amma musaqqal abin da ke da nauyi to shi shine nassi bai zo a kansa ba to shi yasa malamai suka ce za a yi kisasi saboda za mu ga cewa illa da tassacen an kasa a kisasi shine ganganci da kuma ƙetare iyaka in kisan ya faru ne da gangan kenan illa da tassa an ka ce in ka kashe mutum da yuka ko takobi a kashe ka a yi ramuwa shine al'amdu wal udwan na farko kaya da gangan na biyu ka keta haddin da shari'a ta hana ka keta to sai suka ce to ai akwai iri ne idan an kashe mutum da almusaqqal abin da ke da nauyi aka buga mutum icce ko wani katako ko wani abu mai nauyi sai abin ya yi tasiri sai ya raba shi da rayuwa sai ya mutu wasu kuma suka ce a babu kisasi babu kisasi me yasa a suka ce shi wanda aka kashe da musakkal za a ba shi hukuncin shibhul amdi eh ba qatlu amdin za a ba shi ba saboda haka ba kisasi za a yi ba sai dai a ce ya ba da diya in ka sa ice ka buge mutum in dai icen na da nauyi sosai ko wani abu mai nauyi amma bai da kaifi ba za a kwatanta shi da yuka ta fuskar kaihi ba to suka ce sai dai a biya diya amma ba za a yi ba za a yi kisasi a kansa ba sai suka ce saboda idan abin da ya sa su suka yi wannan magana suka ce za mu ga cewa ai ita illat kashe mutum da yuka ko ko takobi na cewa ganganci ko ƙetare iyaka ba ko ina take shiga ba akwai inda ba ta shiga da yanzu mutum mutum ya sa takobi sai ya sare ya sare ɗansa sai ya mutu aga a shari'a ba a kashe shi ko da da gangan ne mutum ya kashe ɗa ne da gangan ba za a kashe shi ba an gane amma ana ɗora mishi ya ba da diya amma ba za a yi kisasi ba duk da kuma kaga ya kashe shi da muhaddad to ce illa ta hana a kashe uban al'ubuwatu zamansa uba ga shi ɗan wanda ya kashe shi ne asalin ɗan to ya za a kashe asali saboda alfaru bai ba a kashe asulu saboda reshe ya rayu ba a yin haka nan to shi a hujja waɗanda suka ce ba su yadda da ƙiyasin kashe mutum da abu mai nauyi ba na kwatanta shi da kashe mutum da abin da yake muhaddad wannan ƙiyasi ne wanda yake illa shi ba mu tsare da bace na'am to ko kuma misali na biyu shi kuma inda an ka samu walwalewan ma'ana wannan walwalewan lafazi ne kaga lafazin da sun hakawo na cewa al'udwanu wal'amdu shine illa da tassa an kai wannan kiyasi to kaga ya walwale don ga wata sura an samu wadda wannan illa bata shiga ba to sai intiqadu ma'anan walwalewar ma'ana shine kamar masu cewa an wajabta zakkar dabbobi ne saboda a tunkuɗe buƙatar talakawa ko a magance talauci akwai malaman da ke da wannan ra'ayi dalilin wajabta zakka musamman ta dabbobi saboda a kawar da talauci cikin al'umma sai suka sanya shi a matsayin illa illatul hukumi don duk hukuncin da haga shari'a ta yi to akwai illa da ta sa ta kawo shi sai dai ba lalle ba ne illan nan ta zamo ma'aluma wurin kowa wani na iya fahimtar ta wani kuma na iya jahiltar ta to sai wasu malamai sun ce a ba gaskiya ba ne su ba su yarda da wannan kiyasi ba suka ce domin akwai ya tabbata akwai abubuwan da komi yawansu in mutum ya mallake su duk yadda talaka suke cikin tsananin talauci ba za a ce ya ba da zakka ba saboda mi a ba sa cikin abubuwan da shari'a ta ɗora cewa a ba da zakka a kansu kawai mutum a ce yana da gidaje ɗari ko dubu ya gina su ne kawai don ko alfahari ko don shi yi maɗiya dai tanadi ba don sana'a ba sai Allah ya kawo yunwa ba a cewa dole na sai ya hidda ma gidajen nan zakka ashe kenan dalilin wajabta zakka ba don a tunkuɗe talauci ba ne ba shi illatul hukumi ba akwai wani abu na daban menene me yasa an ka wajabta zakka hmm sau da tsarkake dukiya ta ina wani hmm me yasa an ka wajabta zakka eh saboda mi eh eh eh eh so ya dawo ne na'am da dai ya san to karasa ko shi kenan ka kama hanya na mena a te a a dogara jin tsoro ya ce Na'am, shikenan dalilin wajabta zakka. Kwadaitar da Na'am, to sai mi. An yi shiru. Illa, sabab, da yasa an ka wajabta zakka. Shi kawai muke nema. tunda su waɗancan da suka ce saboda talauci kun ga an ture maganarsu da akwai inda illar ba ta shiga to kenan ya nuna akwai wani abu da ya sa an ka wajabta zakka ko kuma in ya tabbata illa ne to sai ya zan ta wani dalili na daban to sai a lalaba dalilin godiya gare bar Allah aga abubuwa ne masu mahimmanci da ya kamata ka tsaya ka yi tasawuri kamar sallah misali sai ka tsaya ka yi nazari wai wuce illa ta sa an ka wajabta sallah sai ka yi tunani mi a gani masu dukiya gaskiya ne ta shi kenan eh ikhtalafar ashiyahu kenan malamai sun yi sabani ko to ai shiru wannan ai abu ne wanda ya kamata kowa ya hararo da kansa hmm na'am Hey. ta sai a saurara bai ci gaba wal hukumu min shurutihi hukunci yana daga cikin sharaɗinsa an yatba illatahu ya bi illarsa na fayin wa isbatan a lokacin tabbatar da hukuncin ko kore shi ma'an tare wadda shi ne abinda malamai ke cewa alhukuma ya duru ma illati wujudan wa adama duk sanda aka aka aka tabbatar da hukunci kaza saboda wata illa to hukuncin yana na in akwai illat in kuma babu illat to babu hukunci saboda haka sun ce an hana shan giya saboda illa al-iskar bugarwa maye to duk sanda abin sha duk sanda giya wannan iskar din ya gushe to ta tashi daga haramun kuma ta koma halat sai ka kwankwaɗe abinka dama ba suna adda tasiri ba amma muddin abu kaza yana bugarwa to yana nan haramun ɗinsa amma in wannan bugarwa ya gushe kila saboda wani dalili na daban to ta tashi da giya yanzu ba za ka kira ta giya ba da har za a haramta da sauransu wannan misali ne na baku to shine abin da sai a kiyaye da wannan duk sanda kaga an illanta hukunci kaza to wannan yana tafiya ne tare da illa kamar mosai misali al'asulu mosai haramun ne amma akan halatta shi saboda wasu dalilai kila mutumin da ya samu kai ne cikin matsananciyar bukata ta yunwa makhmasatin kenan ba ba ju'un ba in dan ju'un nan kan ju'u kan bai kai ga a ci mosai ba sai ta kai ga makhmasa yawa irin yunwan nan da ke sa ana ganin kamar hayaki-hayaki haka ita ake kira makhmasa eh to ita an halatta maka ci motsai in ta faru amma kai don kaji ma ka lalaba babu abinci ka harama motsai a ka ji tsoron Allah ka fahimci ma'anar ƙur'ani Allah bai ce ju'un ba sai ce makhmasa to akwai dalilin da yasa Allah ya kawo wannan lafazi ana fahimtar wannan ko to bautai din nan in mutum ya shiga wannan yanayi sai aka halatta masa to duk sanda aka samu makhmasa din nan halat yana nan in kuma ta gushe to shikenan yawa hukunci ya koma ga ga asali ehem an gane yawa don shi ma motsa din sai in ka rasa wadda za ka yi misali babu hanyar da za ka ka samu abincin da za ka ci ko da ganyen itaciya ne to wannan ka samu motsa sai ka sai ka cika cikin ka lafiya lau amma an samu wani abinci ko da na wani na ba naka ba a koda baka da ko sisi to sai ka nemi a baka sadaka ce bawan Allah ina cikin yanayi yanzu haka hayaki hayaki ne ka gani don Allah ya taimaka bi ya ce a ni ba zan taimaka ba sai ka ce to a bani bashi in ni samu insha Allah zan kawo maka ko lokaci kaza zan kawo maka in yace bai basu wato malamai sun ce sai ka ka nema da ƙarhi da ƙarhin to eh amma in ka samu ka dawo ka biya shi haka wasu malamai sun kaci duk sanda Allah ya yalwata ka to ka dawo su kuma sun ce a ai musulunci ya baka rama ka yi kwace lokacin yanzu ko ka samu ba a ci haka dawo ka biya eh a'a kamin ka shiga makamasa aka wannan sai in duk ka rasa waɗanga abubuwa sannan ake maganan motsai in akwai hanyoyin bin waɗanga ba maganan makamasa ai ai da gangan a ya ci haram na'am bai daji yaka rayuwa halan in daji yaka rayuwa ana iya mai uzuri amma wanda ka rayuwa cikin jama'a ba a mai uzuri don ya ci motsi don ba abu ne wanda hukunci ne ke boyuwa ga mutane fahiyallati laha haƙiƙan tajlibu to ita illan na ita ke jayo hukunci duk sanda kaga an samu hukunci to akwai illa wa huwa allazi la haka zalika yujlabu haka kuma ana jayo illan nan saboda wannan hukunci ba na dai tare suke da alhukumu da illatul hukum ba su taɓa rabuwa tawaye ne tagwaye ne na'am shek to ba ku bada ba yana da kila ba kila ba ku ba da zakka ko ko ba ba ba a gani yawo eh do do do fakara ne ko eh kace mi eh babu masu hannu da shuni ko abu sai a hagali ko ya gabata a ce akwai masu ba da zakka ta noma ko ta ana ɗanyi gaskiya ne to a na to a bil hakika akwai malaman da suka ce illar ta sa an ka wajabta zakka wancan abin da su wasu suka kore shine tunkuɗe buƙatar talakawa wasu malamai sun faɗi wannan wasu kuma suka ce a'a dalilin da yasa Allah ya kawai Allah ya wajabta zakka ne cikin dukiyar al'umma ibtila'an saboda abun ga naka na kuma a ce ka ɗoka ka ba wani kuma babu wani dalili haka kawai Allah ya haka ne zan ya jarrata bayansa a gano mai ɗa a gano shaidani don wani wallahi bai basuwa to aka wasu balabai suka faɗa ibtila'an ibtila'an ne kawai don Allah ya jarabe bayansa a gani to in Allah ya sa kana da imani sai ka tuna da abin gawa ba nauna ba aramin na an kai kuma wannan da ya arame ya ce in bawa ne to miyan matsala ni adda abin ne baka aro sai ni zo ni ce a kara makalla abin nan da na ara ma don Allah ka ba wa ni to ko dai cewa an kai dai ka bashi ai ba ai laihi ba to bale cewa an kai ka dan yanke wani abu ka dan bashi ko aga babu wani takura to sai wata mas'ala kuma la hukuma qabla bi'satir rasuli to akwai saɓani kan wata mas'ala shin abinda annabi ya yi kamin a aiko shi shi me hukuncin wannan aiki shari'a ne ko ba shari'a ba ne to malamai sun tattauna wasu sun ce kaɗa'an duk abin da yake ƙabla bi isatin rasuli to la hukuma babu hukunci babu halat babu haram ba abin da za a ce kaza haramun ne ko kaza halat ne kamin a baiwa annabin manzanci ba abin da za a ce wajibi ne ko kaza ba wajibi ba ne saboda babu shari'a to wannan shine ra'ayin wasu malamai bal suka ce ba adaha wannan yana tabbata ne bayan risala daga lokacin da aka fara aiko manzo sallallahu alaihi wasallam bi muqtadad dalili gwargwaron abinda dalili ya hukunta abinda dalili ya ce haram ne to haram ne abinda dalili ya ce halatta ne halatta ne abinda dalili ya ce wajibi ne wajibi ne kun ji ra'ayin wasu malamai ko? to ashe kaga ba za ka ɗauko wani aiki da annabi ya kamin manzanci a wurinsu ka kafa hujja da shi ba wurinsu su to sai ƙauli na biyu wal asul fil ashiya'i ƙabla shar'i harimuha su kuma wasu malamai suka ce a'a kame aiko annabi komi haramun ne komi sun tsaura rago eh kame aiko annabi sallallahu alaihi wasallama komai mamnu'un ne la ba'a da hukumin shari'a amma banda bayan hukuncin shari'a ma'ana bayan turo annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kan nususu sun wari wasu an tabbatar da su akan haramcinsu wasu an halatta su wasu kuma an canza haka ne to su kuma ra'ayinsu kenan ƙauli na uku bal wasu suka ce ba haka ba ma a halar shar'o abinda shari'a ta halatta halal nahu sai mu ce halat ne wa ma na hana anhu abinda shari'a ta hana mu haram nahu to sai mu haramta shi su kuma suka ce a sai mu kalla abinda annabi ya sai mu auna shi da shari'a in hukuncin sa halal sai mu ce halal ne in hukuncin sa haram ne sai mu ce haram ne saboda haka dalili shi zai raba mu na gardama akan duk wani abu da ya faru kamin risala annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ra'ayinsu kenan wa haisu lam najid dalila hillin inda kuma ba mu samu dalilin halattawa ba shar'an ta fuskar shari'a ta masakna bi hukumil asali to sai mu koma ga asali sai mu koma ga asali to akwai kaulin da bai ambata ba shine akwai masu cewa al'asul fi kulli shay'in qablal bi'sa shine at-tahlil halattawa komai su ko halal ne sun ka aka sama masu cewa komai haramun ne ma'ana komi a zamanin wannan fatara din to halatsu ne tunda dama ita shari'a ita za ta zo ta ce kaza haramun ne kaza ba haramun bane to shine yace wa haisu lam najid dalila hillin duk sanda mu samu dalilin da ya halatta wani abu ba shari'a shari'a ta masakna bi hukumil asali to sai mu kalli meye asalin sa in asalin sa haram ne to sai mu ce haram ne in asalin sa halatu ne sai mu ce halatu ne kenan in mun ɗauki ƙaulin harko to sai mu ɗauka cewa haramun ne in mun ɗauki ƙauli na biyu na masu cewa waɗanda sun ka aka samu su sai mu ce halatti ne mustashibin al'asla muna masu abutakar riko da asali la siwahu ba wani asali ba wa ƙala ƙaumin wasu malamai sun ce a wasu waƙala ƙaumin wasu malamai sun faɗa duk da maƙulnahu kishiyar abin da muka ambata ai asluha a tahalim asalin komai halatta ne illa ma ware da taharimu ha sai ho abin da haramta shi ya tuzgo fi shar'ina a cikin shari'a fala yuradu to wannan kan ba a mayar da shi saboda shari'a ta zo da shi to wannan shine saɓani da aka samu na malamai wasu ce al'asul fil ashiya al'ibaha wasu ce al'asul fil ashiya at-tahrim wasu kuma ƙauli na uku shine ƙaulin da ya fara kawowa cewa la hukuma lil ashiya qabla al bi'sa in dai kayan manzanci ne to babu hukunci kawai dai ana nan haka nan dai tunda babu shari'a dama duk sanda ka ji hukunci to shari'a ta zo ko to kuma shari'a ba ta zo ba lokacin suka ce to babu shari'a to waɗanda suka ce al'asulu fi kulli shay'in at-tahrim to in sun samu abinda yayi hukunci akan wani abu to sai su bashi wannan hukunci in ba su samu dalili ba sai su koma ga asalin su sai su haramta abin sai su ce to kaza halatu saboda ba a samu dalili ba wannan shi ake kira da istishabul asli an samu matan mas'ala an lalabe hukunci alkur'ani da sunnar manzo Allah an rasa to sai a koma ga hukuncin da su aka yi qablal bi'sa sai a ce to ai shikenan haramta kawai in kuma an koma gidan waɗanda suka ce al'asul fil ashiya al'ibaha wanda shine mafi yawan maganganun malaman usul fiqh da malaman fuqaha in muka samu mas'ala muka rasa mata dalili a ƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kenan sai mu yi hukunci kan cewa halatta sai mu mayar da ita zuwa ga asalinta in kuma muka ɗauki gida waɗanda suka ce ala hukuma gaba ɗai fil ashiya qabla al bi'sa to sai a yi tawakkufi ce to abin gadai ba a san hukunci ne ba kowa shi ta addu'a in Allah ya sa wasu sun samu fatahi to shikenan to haka malamai ke rigingimu cikin matsaloli na addini to shi ne ya ci gaba da cewa wakila wasu malamai sun ce innal asla ƙauli na hudu kenan wanga ra'ayi na hudu ne lallai abinda a asali fi ma yanfa'u ga duk abin da yake amfanuwa al'umma jawazu to halatta ne wa ma ya durru yumna'u duk abin da ke cutar da al'umma to haramun ne ana hana shi wannan shi ne ra'ayi na hudu na wasu malamai suka ce a za mu kalli abin da yana da amfani ga mutane ga halittu in yana da amfani to halatta ne haza shine asalinsa in ko a akwai cuta cikinsa ga mutane to shikenan sai a hana to haka wasu suka faɗa to shine mala ya ce wa haddul istishabi riƙo da asali da tushe ga hukunci akhazul mujtahid bil asali shine malami cikakken malami ya yi riko da asali an dalili hukumin ƙarfuƙit a kan matsalar da an rasa mata hukunci shi ma wannan malami zai yi shi ba wai jahili ba malami zai ce wato jama'a matsalar nan ba mu samu dalili a kanta ba wadda haka an maishe ta ga asali shi kuma wani yana da alaƙa da wace mazahaba kake shi mujtahidin wace mazahaba yake yana cikin yan mazahaba al'asul fil ashiya al'ibaha ko al'asul fil ashiya at-tahrim ko al'asul fil ashiya ila hukuma laha ko al'asul fil ashiya ma kana fihi naf'un lil khalqi al ibaha wa ma kana fihi madarratun lil khalqi at tahrim to ya danganta duk mazhabar da yake sai hukunci a kanta to wallahu ta'ala alam ya akwai tambaya akwai tambaya babu tambaya so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah